الحمد لله
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحال مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يقول على سفره in kun zama kun yi mu'amala a halin tafiya ai musafiri ne ai kuna halin tafiya wata da ayantu kuka yi ciniki na bashi ko kuka bashi wadanda da zo katimar ba ku sami wanda zai muku rubutu ba zai rubuta wannan mu'amala rubashin ruhun abin da yake akwai shi wanda ya karɓi bashin sai ba da jingina يوجد وفي قراءة فرهان أو قراءة فرهان جمع رحم لم إننا رحم لم إننا رحم لقبورة وتذكر تستوفقون بها تذاق أمن جيدا والنبيين عند za a zo ana jayayya ba tsakanin wanda ya karɓi bashi da kuma wanda sai an ya bashi bashi saboda inda shi wanda ya karba din ya ba da dubiya a zahirin wannan aya sai a nake nan a ce dingina sai a halin tafiya ba a halin tafiya ba ba a dingina zahirin aya ke shi ne wato dangane da makomin da makomi na muhalafa makomi na muhalafa makomi sharadi na muhalafa wato amma a nan وبين السنة السنة من صلى الله لا تبين جواز الرحل هل السنين من أجلها ولا حال الزمن من جواب وين التي أحجاني أحيي حال الزمن إلى ما أحيي بعد السنين يسا في نفس نفسي na sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar ya ya ya ture wannan mafhumin na muhalafa na wannan aya يمكن يعني يقوم من هلب عن آية ذلك ووجود الكاتب سنة كاملة سوى آية جنة كودا إن يجي أخي ولا يجي ذنوب إن أما ذلك الآية كانت تؤكد إما أسامي ولم تجدوا كاتب أما سورة الله صلى الله عليه وسلم سوى كودا لا ولا ذنوب لا ولا ذنوب كباشر duk da haka a iya gane maganar rubutawar karfi da kira ko kuma da a haɗaje ba ta gani kuma da kira abinda ta aka kai da suke da abinda da aka mata cewa in kudu ala kamar da kuma lantar da duka ta nan da an da sauke ka fi a can domin neman aminci a cikin da tsanani ya fi tsanani dan yace wani gudun ala kamar da ya ƙara da ta bayyana فاستعانة تبعية أو الإجماع حيث تجيها الزرفية المطلقة بالاستيلاء المطلق إذا تكتمل الزرفية كالبادة مطلقة بالاستيلاء المطلق أو wanda yake cikin wani abu sai aka kamanta shi da cewa abu ne wanda yake cikin wani abu fasa na ta shi wani kuliya ta yi kuliya daga nan kamantawa tana su daga gaba ɗaya zuwa ɓangare ɓangare wasu irin ala الموضوعة للاستئلال في بمعنى في بمعنى في الموضوعة للذاتية الهاذا إذا جاء أبو على وجدت إذا أجيت لدنون الاستئلاء في الفجر أتعرف على معنى في في إنك إذا أجيت للذاتية إلى المسمى أكثر والمسلم أنه في ذو الله wanda aka fi yadda ya zo ne a yafi ko wani sun da mana kunfi su ina da za a ce ala su ina wajen mai wajen ma a sama kunfi su abin da yake haka tsakani musta aro yin da musta aro lahu shine samun sama kuɗi a kowane kama ana musafira mutamakin min al-safari كذلك الراكب متمكن من الركوب ومستعد على المركوب kamar yadda wanda yake matafi yana da damar ya ta tafiya wato ya samu karfi a kan ya ta tafiya haka ma mahayi ma yana da dama ya hau da wato ya ɗaukaka musu abin da ya hau da suna ta yi da rasu muka fiyo da kawai ya yi tsaro da tafiyar da ranar da su iya yi nuni da ta'ar da suke nan da yake misali ne misafiri a kyauta ba da jinjira wadda za a karba wa a fada ƙaunihu makaburatu kada wani yi sanu wata ala da ke makaburatu haka din ya fa'idantar da istira'atul kabri sun rahai cewa abinda aka ba jingina jinginan ba ta cika sai idan shi wanda aka bai wa jinginan ya karɓa daga wanda ya ba shi jinginan yasa idan bai karɓa ba sai ya zama jinginan da karɓa ba a wahalin tararo yana rani al'ikibaru yadda an karɓa da shi wanda ya ba da jinginan ya gantawa wanda ya bai wa jinginan da an yi kalli mawar rahana shi ne cewa ya mika masa jinginan da hannunsa da akwai sabani wajen imam malik da kuma wajen imam shafi dukkanin wannan shugabannin guda biyu an kuwaito zan suka bi da gare akwai kawai da cewa sharadi ne daga shi wanda ya bada jingina ya zamo ya dankawa wanda ya bawa jingina abin da ya jingina abin da ya ba shi jingina akwai kuma kawai da cewa a hakan ba sharadi ba ne amma dai zance abin dogara da shi cewa ba sharadi ba ne da zai wanke ga wani ko kuma ya je ga gidan nan na ba ka jimina shi kenan in dai ya kyale shi ya karfi gidan ya shiga gidan ya komi shi kenan inda aka ce shi wanda ya karfi jimina daga sun cikin jimina ya zamo ya karfa to ba ba kawa karfa ta zamo da sanin shi wanda ya ba da jimina ko wakilinsa da yardarsa da cewa ya yarda. Da a ce wanda aka bai wa jingina zai sace abin da aka ba shi jingina ga misali, sai shi wanda ya ba da jinginar ya mutu, ko aka yi masa katilese, wanda aka wa jinginar ne ke wanda ta wannan ba. Wallo, wasu kurama, sai zama da shi da sauran wanda suke bin bashi da tsaye. amma idan ya zama a shi wanda ya ba da jinginar shi ne ya ba shi kuma ya karɓa da sanarsa to wannan idan shi wanda ya ba da jinginar ya mutu sai a ce abin da aka ba da jinginar nan sai an fara biya wanda aka ba wa jinginar sannan ne wani abu ya saura za a wawaye sauran waɗanda suke bin bashi amma idan ba abin da ya saura shi shi an biya shi sauran wanda aka bai a aka ake yin bashi kuma sai dai su saurara yawa sai dai su saurara yasa yanzu da ake mutum zai mutu ana bin sa miliyan ishirin amma yana da gida gidan da yake zai miliyan goma ya ce bashi wajen wani za a matsala miliyan biyar ya bashi miliyan gida ana bin sa miliyan ishirin shi kuma sai zama sai wannan gida kadai ya mutu ya bari yanzu da ya mutu sunna dole magana da za a fara yi a kan wannan gida shi ne a siyar don a siya ne miliyan biyar in an siyar ko zo ta kama in ya kama miliyan goma za a biya da shi ne miliyan biyar bashin sa miliyan biyar sauran rago miliyan biyar shi ne za a rabawa sauran masu yin bashi na miliyan goma sha biyar wasu sai zama kowa binne miliyan uku ko miliyan ɗaya za a bashi inda abin da ya rage sulfi ne na abin da suke yi ba shi yau ya zama abin da ya rage sulfi ne na abin da suke yi ba shi yasa koyaushe duk wani abu ya faru aka bukatu zuwa sai da abin da aka bayar da gina don ajiya ba shi to shi wanda ake bayar aka bai wa gina shi ake fara dubawa sai an biya shi sarki sannan sauran waɗanda aka ci bashin su za a dawo a waiwaye su sai a duba a ga wannan abin da ya rage a kuɗin abin loan loan ne ya kama haka za a biya haka za a biya wannan kenan damar amfanin jingina kenan ko dai daga cikin amfanin jingina cewa shi wanda aka bai wa jingina kamar ya fi yana da wani garanti a game da kuɗin da ya baya ko kuɗin da yake da aka ce jingina a iya yin ta halin zaman gida saboda hadisai daban-daban da sun akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba da jinginar rikarsa ya karɓi bashin abinci a wajen wani bayan hudu amma ya zama da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah alhali wannan sulken yana hannun wannan bayan hudu sai ba wa ba sauke shi وهذه المسلم يستوي توشي حكما النسائي الفواحش النسائي إذا كانت لا نقاط يوشي عنها كما الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يجلس العقيدين وهو ضمن يقول فائي الشرن نشعر لما أن يأكل العقيدين يأكل العقيدين يتأشعر أهل الزمن بلا ma a iya ba da jingina kuma ko da akwai wanda zai rubutu domin a nan a Madina ne akwai waɗanda suka iya rubutu a Madina amma dai tare da haka aka ba da jingina shi yasa aka ce wancan sha'arukan guda biyu da aka faɗa a ayar wato ba a aiki da makomi ba a aiki da makomi to da wato wa bai wa fa da kauru da mura yake da mura hakan ya fahimtar da Isra'il kawai da Isra'il cewa shi jingina ba ya kafe an karɓa. Da ake zai ce ban bashi zan jingina ma gida. Sai shi ya bashi bashin to kafin ya karɓi gidan sai shi mutumin ya mutu. To yanzu ba magana a bada gidan jingina. Shi wannan wanda ya bada bashin wanda aka ce za a bashi gidan nan a matsayin jingina tunda bai riga karɓi gida ba. Da shi da sauran masu bin bashi da ɗaya ba magana a ce a sai da gida don shi kaɗai a fara siyar sai da ina kama ma sai da gida a sai da gida don a biya duk masu bin bashi wanda shi ɗaya ne da cikin wani akwai wasu wal iktifa'u bihi min al mawdu'i cewa a iya wadatuwa da karɓar abinda aka jingina daga shi wanda aka bai wa jingina a nan a koyaushe a gane akwai kalmar rahilu rahilu shi ne wanda yake ya ba da jingina sunan fa'ili ne daga rahana in an ce rahana ya ba da jingina ko kuwa rahilun shi ne ba da jingina akwai kuma murtain murtain shi ne wanda ya karfi jingina shi kuma sunan fa'ili ne daga irtahana ma'ana irtahana ya karfi jingina irtahana ya karfi jingina shi yasa ne irtahana tana ta zo ne dan al'ahab karɓa fa'idan a ma'anar karɓa to shi ta ake murtai ya sa nan kamar da yake ba wuyi na murtai shi wanda ya karɓi jingina da zamo ya karɓa da wato ya karɓi abin da aka ba ya jingina shi wanda aka yau jingina ya zama ya karɓa ko wakili ko kuma wakilin sa ya zamo ya karɓa in wakilin sa ma ya karɓa shi ke ne ya wadatar fa'ina mina ba'a hukun ba'a idan ɗayan wato akwai matsaloli ne da yawa na jingina wanda yake duk malaman fikihu suna bayani a kai kamar misali ya yiwu wanda ya karfi jingina ya amfana da abin da ya karfi jingina ko kuwa abin da yake akwai dai ko wani amfani ya zo daga abin da aka karɓa jingina to sai a ajiye na shi ainihin mai wajen ne wato wanda ya ba da jingina akwai saɓani da yawa na malamai wanda dai kamar a matsalar malikawa wani ya fi shi ne cewa shi jingina babban manufa da ita shi ne shi wanda aka karshi kudinsa ko kayansa a matsayin bashi ya zama ya samu wani abu da zai zai duka da shi amma ba wai dan yi amfani da wannan ba ya samu inda mun karɓi kamar gida jingina sai zama gidan haya ake sawa da kuɗin haya ba na ka da shi wanda ya karɓi jingina na gidaje da ba illa iyaka a yanzu aka ce ba a ba shi ba sai a ajiye a hannun wanda yake amintacce duk wani hayar da aka karba sai an ga ajiyewa a hannun wanda yake amintacce kuma har zuwa lokacin da aka yi ajalin bashi ya zo wani ajalin bashi in shi mai gidan wanda ya ba da gidan yana ya ba shi wannan mai kuɗin kuɗinsa shi kenan sai ya karɓe gidansa kuma a mai masa ba shi kuɗin hayarsa da aka yi ta karɓa a tara in kuma bai iya biya ba to sai a duba a kuɗin hayar da aka tara su isa su biya in su isa su biya sai a biya a mai masa da gidan in kuma su isa su biya ba to sai a sai da gidan a haɗa da kuɗin hayar a daidai iyaka kuɗin bashin a biya ne wanda ya ba da bashi ya so sauran kuɗin a mayar da shi wanda ya ba da jinkira ya ainihin mai kiran da asali wanda yake ya ba da jinkira akwai ƙauyuka da suka ce a shi wanda yake ya ba da jinkira ya yi amfani da abin da yake ya karɓa da dan shi wanda ya karɓi jinkira ya yi amfani da abin da ya karɓa da akwai hadisi da buhari ya waito daga abi hurairah Allah ya kare ta gare shi to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka karbi jinginar dabbar da za a hau to shi wanda ya karbi jinginar ya iya hawa dabba amma fa in ya zamo shi yake ba ta abinci shi ne azharu yukabu bi nakabati za kana mafhum an dabba wanda ake hawar da yadda ya karbi jinginar ya iya hawa amma fa da sharadin ya zamo shi yake ba ta abinci haka ne wani wani darri yushrabu bi nakabati za kana mafhum da zai ba da kamar sani ya sani zo a matsayin jingina aka ce shi wanda ya karfi jingina ya iya tatsan nonon ya rinda amfani da shi matuƙar da shi yake ba saniyar abinci wannan shi ne wa Allah da zai ya kabu wa shirabu an nafa wanda zai hau dabbar shi ne wanda aka yawa jingina ko kuma wanda zai sha daga nonon sai ya zama shi yake ba ta abinci zai zama shi yake ba ta abinci ya sanar da ya samu dogon sarariya wanda suka ce idan jingina an yi tare a kan soyayya misali ya ce wani abu ne na ka ba shi bai ba shi kudin ba sai shi mai kayan nan yake ya tafi gaskiya ba zai kira sai dai za ka ba ni jingina wani abu ya ba shi jingina wani abu to a sannan shi wanda aka bar jingina ya yi amfani da wani amma da a ce kuɗi ne ya ɗauka ya ba shi kashi amma sai aka cewa lallai za a ba da jingina to a sannan bai halatta shi wanda aka bar jingina ya amfani da wannan abu ba saboda asali shi ba shi a ɗari kuɗi a baya wannan ana yin ne don Allah ya za ba dama in yawo ya yi amfani da bashi shi ko an hana yin amfani da bashi ana yin bashi ne don Allah amma idan siye wato ne kiran ta hasa amma idan siyayya ce ya zamo bai biya shi ba a kan bai biya shi ba ne ya biya ba shi yana so da ya yi amfani da shi tunda wannan kasuwanci kamar kasuwanci ne ita riba ba inda ba ta kasancewa ita riba ba inda ba ta kasancewa wannan a shi ne da suka na malamai da dama akan yin amfani shi wanda ya karɓi jingina da abin da yake ya an ba shi jingina bayyana mina ba arkun ba na in sun ga dama sun biya sun kyau amma in ba su biya ba shi ke nan su masu ba shi su yi asara su shi yasa da ake za a yi masa waso su ana bin sa miliyan hamsin amma sai aka ga gaba ɗaya ka an ka da aka komai da kuɗi da kuɗi na ishirin da biyar ba kaga abin da ke akwai kowane mai bin bashi zai asara wasu za a ba shi rabi kuɗin sa ne inda miliyan hamsin ake bin sa shi kuma gaba ɗaya abin da ya mallaka miliyan ishirin da biyar ya sa ni miliyan biyu za a ba shi miliyan ɗaya miliyan kuɗi a ba shi miliyan biyu miliyan goma a ba shi miliyan biyar ragowar kuɗin wannan sun yi asara sai in ma mutuwaye cikin ba a ce ana bin magana ba sai dai idan su kan suka rubuta cewa ba za su biya bashin nan da ake bin abin dadin suka biya don Allah wannan sun kyauta kwarai yawa sun kyauta kwarai amma shari'a ba za su iya dole a kan haka ba. Na? A kuma wannan ya danganta. Yawa idan ya ci da niyyar damun ya danne kudin mutane ai wannan yana da hali ne na mu'amala ya kama yana ganin kuɗin da ya karɓa na mutane ko wasu ba shi sun ke ne amma lamarin mu'amala kasuwa ta zo da ba yadda ake zato ba har wannan ba shi ne hausar sa to ai wannan halin ba za a ce yana da laifi ba yawa matsale ba wani sakaci na sa tsayawa ya ya buɗe rayuwarsa ba a'a ya rike rayuwarsa yadda ta dace yawa illa akwai wanda rayuwarsa ke inda zai yi matsayin sa ne ba a ce kulle ya shi ba amma ganin da kuɗi da mutane a hannun sa ya koma da shi dubu biyar ta gwamna ya yi da lada amma ya rike ya rike duro na ya yi wato da ya dace a ce dubu yake kashewa dubin yake kashewa amma halin kasuwa ne halin rayuwa ne ya sa an ba shi ya hau kansa wannan abu ne wanda yake abu ƙarfin sa yawwa ba ba shi ya dawo ba amma idan ya zama shi ya wani abu da ya dawo haka to fa idan ina ba aure ba idan sashen ku ya amince wa sashi ai da'irul madina ai shi wanda zai bayar da bashi ya amince wa wanda zai bai wa bashi alhaki duk abin da zai bashi bashin falam yartahilu bai nemi cewa sai ya bashi digina ba ai ba komai ba na zan ba ba komai ba sai ka bani wata jimina ba to falwata da zai su bin amana sau to shi wanda aka baiwa a aka nuna an amince masa ya ba da amana ai madino ai shi wanda ake bi ba ya ba da amana nan wato bashin da ake masa dai na bashin da ake masa kar a ce an amince masa sai da za a ce sai ka kawo jimina za a baka bashi amma aka ce an amince ba ba za a ba su wasu ta ba da gina ba amma haka kawai ka zo ka cinye kuɗin don cewa ai baka ba da baka ba da gina ba an ba ka bashi ne don Allah kawai to kai ma ka duba Allah inda wanda zai baka bashi ne duba Allah to kai ma ka duba Allah ka mai masa da kuɗi shine wanda yake illa harafa ya ji tsoron Allah ubangiji sai a da'i ya fi ya tabbatar ya biya mai kuɗin da kuɗi tabbatar ya biya ne kudin nan kudin kuki da zalika an karfafa wannan maganar da cewa lallai wanda aka bai wa bashi ba tare da an karɓi jingina ba ya mai da kudin da aka bashi bi umuri da lamura in hal amma yana da yanka kawo mani bal yu'addil ladhi bal yu'addil wa min haka ya zo amana ina da wannan da aka kiransa amana yi ku bin amana ta yana da gare ta tsaunani da tsoron Allah kila a da a wajen jiya cewa ya ji tsoron Allah ya biya abin da ake so. Yana da gare ta tsowa fili bayyanawa da su cewa Allah a rafa. Wane ta illa ya ji tsoron Allah Allah da shi ke tafi da komai na. Kar ka ɗauka ka daɗe kuɗin mutane da suke bin ka wai an za ka samu kuɗi a hannun ka kashi juyawa. Sai Allah ya mai da juyawa ta albarka. sai ne kuma a waye gari ba kuɗin inda za ku ce da zo kai da kuɗin mutane za ka kuɗi da dawo ba kuɗin da ba asalin ma ba ba kai kuɗin ba kuma amma in ka mai kuɗin sani tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ne iya tsora da mali ko ba ka da kokowa ma a hannu amma sai mu'amala ta zo ma in ka ji ana cewa da kaya na zan kawo ma ta sayar mu da Allah ka samu na ka zan zo ma da kaya ka sai a wannan ka ta kuɗe ma ko ina saboda kaji tsoron Allah da ne dole ne tsoron Allah ba makawa a kowane hali ake Allah sai ya sanya maka wani wanda ya tafi laya ya tsalla mun har abin da ke faru shi ne rashin sai zai ce zai wa kansa dabara a ƙarshe dabara ta fashe ko ta kare a waye gari ba duniya ba lafiya ba duniya ba lafiya ta fasa mutane a gaba da ƙarfin siya su ne za ka juya ka zama kai ma kayi kuɗi a maimakon ka ba su duk yadda kuka yi su amma sai a waye gari ba kai kudin ba kudin na su ba kuma sun salwa ka dawo ana ana biyar da cewa ina kudin ina kudin amma in ka hakura ka bayar wa ne kuɗi kudin sa ka duba Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai yi duban sa din da kai ka mai da kudin ya san sakamakon da zai sai abin da ake nema kira da Allah ya baka kira fiye da yadda kake ba to ba na tafi lafiya zuwa ji tsoron Allah a wanda yake mai tafi da komai na a yi da hashin kara ba rafi da ji tsoron ubangiji da ji tsoron azabar Allah fil adai a wajen biyan bashi wala yi ma ɗin kada ya masa kaurin kai ya ke da biyan bashi ba za su kuma shahada kan ku koye shaida idan kun san wani abu wanda za ku ba da shaida a kai to lalle lalle ku ba da shaida kada a ki ba da shaida don ba a so a ɓata wani kowaye na kasan ana bin su haƙƙi akan kiranka ka ba da shaida a kan ko ka je ka ba ka je ka baya kar ka ce ai wani na wani ba za a nuna kamar ban sani ba a wannan in kai haka kai ba daidai ba kai ba daidai ba kuma za ka gami da Allah za ka ga abin da Allah zai ma za ka yi zai kama ce in aka yi kiran ku don ku tsaye da shaida don ku ba da shaida in san da aka nema ka zo ka ba da shaida to ka ba ayin ikirar bisani ko kuma shi kansa ne bin ka ba shi ya nemi ka biya shi ko da ya kai ka ne gaban hukuma ya kai ka gaban alƙali don an tambaye ka ka ce eh ka yi tsaye na ka yi tsaye na in ba ka da halin biya ne to an sai ka faɗa an faɗa a baya wa in ka hannu zuwa usulatin a nazarin tunanin wanda da ake bi bai da halin ya biya wajibi ne a saurara masa har zuwa lokacin da Allah zai kore ba ya ka ce ba za ka faɗa ba ka ji yin ikirari da haka ka ji yin ikirari da haka wasu ne shahada an kira wanda shahada ya na kuma dari na kuma dari da zai kuma abu ne wanda ta yi ba wanda ya sani sai shi wanda ake yi ba shi faɗa na mu shahidu bi ke ne kamar ya ba da shaida da cewa ana bin sa ba shi mutum ya koye hakika ya koye shaida da ba shi shi mu ashe akan haka ya tafi shi ko mufassiru ya tafi ne akan cewa in aka kira wanda ya san abu to zo ya shaida akan abu to ya je ya kada ya kada yanda aka yi abu amma ya kuma wanda ya boye shaida sannan wa asu kan akadin ya nuna cewa zuciyarsa ba lafiyayya ba zuciyarsa ne zunubi a wato abdul abbas ne yake cewa wajibi ne a kan wanda ya ɗau shaida ya shaida duk sanda aka kira shi ya bayar shaida ya ba da labari duk inda aka nemi ya ba da labari ya ya haka ba daidai ba ne ya ce shi sai an sai in a gaban wani ne aka je shi ne zai ba da shaida a ko gaban wa aka kira shi ne ya ba da shaida to ya bayar yanzu wato an ce ya zamo ana bin wani an samu shaidu a kan cewa ana bin idan yau shaidun suna da yawa to wannan kawai kifaya ne a kan su su ba da shaida ma'ana an samu wanda za su ba da shaida sauran masu lalle sun je sun ba da shaida ya ka da ake bukata ana gane ya ce mutum biyu yake bukata su ba da shaida su ko wanda suka shaida a kan abin sun sai ishirin to yanzu guda biyu ne kawai yake lalle a kan su amma da farko su ishirin ɗin za a ce farin kusa ne a kan ba da shaida mutum biyar suka ji tsawa da shaida su sun ɗauke wa saura sun ɗauke wa saura to idan kuma aka rasa wanda zai bayar to a sannan dukkanin su sun yi dukkanin ishirin ɗin sun yi zuri a hussanin jike an keɓance zuciya da ambatun me yasa la'annahu mahallu shahid domin nan ne shaida take da zuciya ta take kiyaye an yi abu zuciya ta take kiyaye an yi abu ido ta iya ga abu an yi amma in zuciya ta manta shi kenan gani idan sai zama ba komai ko kunne ya yi da abu amma idan zuciya ta manta an ji shi kenan jin kunnen sai zama ba komai ba amma idan ido ya gani zuciya ta shaida da cewa an gani kaga daga nan ne shaida za ta ba wani an hau za a tura domin shi ita zuciya idan ya zama ta yi tsiri يستطيعه غيره ولن ما يعيش أو يذنبه أي في الإسلام منه لأنه سلطان الأعراء ومن دون شعيدة يستفي بالثورة القبوري لا صلوها صلوها البصر كله إذا دون شعيدة جاء مستفي كما سيجاء وإذا استجاع إذا دون شعيدة باكي بصر البصر كله يجي كما سيباش سيباش فيعاقب عليه يسعى ذا مثلا العذاب أكن هكا معاقبة الآثم irin azabar da za a yi ga dukkan masu saba wa Allah. Wallahu ma ta amalu na ali. A wato wani malamai suke cewa laifin zuciya shi yake kawo ake kirkin zuciya me ake nufi da wannan mutum zuciyar da na laifi ba ya tsawatar da ita ba ya dawo da ita sai a wa'ai gari yana da yana mutum ga shi dai mutum ne amma zuciyarsa ta koma zuciyar kai ko ga shi mutum ne amma zuciyarsa ta koma zuciyar adadi ko ga shi mutum ne amma zuciyarsa ta koma zuciyar daɗi ko ga shi mutum ne amma zuciyarsa ta koma zuciyar zakara da irin wanda shi yake kawowa ya zama dan adam ya koma wani hali wanda ba na kokarin gyara zuciya a kokarin gyara zuciya to wallahu ba ta amalu da ali ubangiji masani ne da da abin da kuke aikatawa ba wani abu da za ku yi da zai koya ga Allah la ba alai shu'bi ba wani abu da zai koya daga abin da kuke aikatawa a wajen Allah aikatu jazil halqa ala amana Allah zai sakayya da halitta bisa duk abin da suka aikata. Ya Allah suka aikata Allah zai sakayya zai sakayya a kai. Ina wato ko a hairan ƙaushar, hairan ƙaushar, idan sun aikata alheri ne ko sun aikata shari. A nan wato akwai hadisai da suka zo a kan cewa lallai ɗan adam ya kula wajen karɓar dukiyar mutane ya san da wata niyya zai karɓa akwai hadisi na buhari ya waito daga abi huraira daga nan sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karɓi dukiyar mutane da niyyar zai mai musu to Allah subhanahu wataala zai hore masa yadda zai mai musu amma wanda ya karɓi dukiyar mutane nufin sai cinye to shi kenan zai iya cinyewar amma shi ma a ƙarshe Allah zai cinye zai halakar da shi za a waye gari da abin da ke ganin ya tara ya zama ba komai ba haka nan nasa'i ya ruwaito da sai da mai muna mata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta karɓi bashi sai aka ce da ita ya uwar mu ne sai yasa za ki karɓi bashi kin san ko ba ki da halin biya sai sai da mai muna take ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya karɓi bashi alhali yana nufin ya biya to Allah zai taimaka masa akai yasa ni na ci bashi ne zan buɗe wa kaina wata hanya ta samun taimakon Allah na karɓi bashi ne da niyyar zan baya shi yasa na buɗe wa kaina ne wata hanya ta samun taimakon Allah haka nan kuma akwai hadisi da tahawi da kabari suka ruwaito daga ukwatul an sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku ba da tsoro ga rawuka bayan rawuka sun amince Zabar ta ya Rasulallah ne ya ba da tsoro ga rawuka yake bashi bashi in wanda yake bashi kamar yana ba kansa tsoro ne dan a koyaushe yana tunanin ka a zo a tambaye shi ko abin da ya kama da haka haka nan Buhari ya rawaito daga Al-Qur'an Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata addu'a da Annabi yake yi manzo Allah yana cewa ubangiji ina neman ka kare ni daga damuwa da bakin ka kare ni daga gajiyawa da kasala ka kare ni daga tsoro da ruwa ka kare ni daga ake bashi ya hau kaina ko mutane sun rinjaye wato malamai ta ce ba shi ne ya kan adar shi ne wanda ake bin mutum amma ya kasa samun masu ina zai biya shi ake cewa ranakid dai ranakid dai to Allah masani ne da da'an da kuke aikatawa to لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
لله ما في السماوات وما في الأرض. abin da ke sanne da ƙasa inna Allah ne, ai mulka mulkin Allah ne ba wanda ya mallaki wani abu in ba Allah ba in an daga wani ma da cewa ya mallaki kaza to wannan mulkin nasa majazi wa halka haka nan kuma baki ɗayan abin da yake sammai da ƙasai halitta ne na Allah ba wanda ya halitta wani abu in ba Allah ba wa abida baki ɗayan abin da yake sammai da ƙasai duk bayi ne na Allah wa haza ka dalili ma kula wannan kamar hujja ce ga abin da aka faɗa a baya cewa ku ji tsoron Allah cewa ka ku koye ka koye abu da hakkin na wani da yake kan ku Allah yana sanar da ku ya nuna hakarin ya nuna zuciyar ku bai zuri ku to aka kawo dama komai ma ai na Allah komai ma na Allah ne to وعبر بما تجريبا لغير الآية اللي إن ذا شيء من في السماوات أكتبات السماوات wato aka kawo ma wanda take zuwa ga abin da yake ba mai hankali ba dan mun jayarwa wato da shi wanda ba mai hankalin ba dan ya cewa abin da yake ba mai hankali ba ya cewa daga abin da yake mai hankali a cikin halittar saman da kasa wani sau ma ta amsu idan ku tuzi ko kuka bayyana abin da ke zukatan ku min su'i daga abin da yake mummuna wal azmi alai ko niyya a kansa niyya a kansa autuku ko kuma zama ko koya shi tsoro ko ko koya shi to ha sun kun bi illa Allah zai ba ku labari da shi gobe ku bi illa Allah zai ba ku labari da shi yawmal qiyamah rana al-qiyama eh kullu man yasha'u al-maghfirata lahu Allah zai gafara da wanda ya nufi masa gafara wa ya'zu man yasha sai azaba ga wanda ya nufi ta'azibahu yi masa azaba wato wato da yake wal azmi alaihi dan min as-su'i wal azmi alaihi alf tafsir wa hadha huwa mahallu al-mu'ahad nan shine dalilin da yake sawa ka Allah ya ci bawa dan abu mummuna ya ɗarsa a zuciyar bawa amma bawa bai kudarin yin sa ba wannan an yafe wa bawa wa huwa isharatu li jawabin an al wannan ishara ne ga wata amsa da za a bayar game da wannan saboda ita wannan aya ta su amma mutum mu'ahada ubangiji ya yi umuni a cikin ruba cewa duk abin da yake zuciya ku Allah zai rike ku da shi ma illa da bili aw da tare da cewa ko Allah baya ruko sai akan abin da aka aikata ko ake niyyar aikatawa amma zarar a biya kansa a zuciya kan adam wannan ai an yafe masa Alaƙi na shi ma ya shi.
a sai dai wannan fassarar da muka shi abin da zai zo nan gaba ya kore shi in an da umar ayat da zuwa umar wannan aya an shafe shi da aya da suke gaban wannan ita ce la yakul kula masu lafa Allah ba a dora wa rai shi abin da yake da iko a kai sai dai fa in aka ce wannan nuni ne ga wata amsa abin da zai zo kenan a duka wannan tafsiri ta biyu ya zama bayani ne ga abin da ake nufi a nan والحاشي bala dai ka ji asalin magana a nan أنه cewa in kuɗiyat al'ayatu ala umumi haka kare aya bisa umumin ta na cewa duk abin da zuciyar kan adam ta rasa ta tariya ko kaka a biye duk abin da ya rasa a zuciyar ɗan adam to za a yi masa hisabi a kai za a yi masa azaba a kai abu ne mara kyau معنى المنسوخة amma hatta sai ta zama an tace ta da ayar da za a faɗa nan gaba ita ce la yakalifu la nafsan illa wusaha وإن حملت وإن قتل إذا أرجع يقول على الأرض تقدر الحمية وزوجيا كينية سيتايا أبي يكرس زوجيا كينية كوسيتاي وانا أبو فأنا نصح وانا ما شاكرا وما يأتي abin da zai zo sai zama wata tauriru lima kudbila wuna bayani ne ga abin da aka faɗe shi gaba ɗaya a nan وقد تقدم مراتب الكسب lamma wani sun hakika a baya an yi bayani a kan matsayin nufi na zuciya an yi bayanin awake da asibi an yi wa magana bayani a kan haka awake da asibi a fayar da nan ya sha ubangiji zai gafara ga wanda ya yi masa gafara a nan akwai kira'o'i guda biyu dangane da larabci ma uku za a iya fidda uku amma dai kira'o'i da batattu guda biyu ne a nan shi ne fa ya gafir liman ya sha'u wa ya man ya sha shi ne wato Allah ya gafara ga wanda ya nufi masa gafara ya azaba ga wanda ya nufi masa azaba wasu ilani bi sun shi ne fa ya gafir asal ala jawabi shafi ya zo da shi ne akan yuhasib akan yuhasib wanda shi ne jawabin sharafin warrafi akwai kira'a kuma da rafa'a ita ma dai sabiya fa ya gafiru liman ya sha'u wa yu'azzibu man ya sha'u نعم aifa huwa ya zama kenan jumla kamar labari ne na mubtada shafafi wa huwa ya kasuru da bai sha Allah yana yin gafara shi ubangiji yana yin gafara ga wanda ya fi masa gafara shi ubangiji yana azaba ga wanda ya fi wa azaba to wannan kenan ta dangane jira'a guda biyu ne tabbatattu amma ta dangane da nawo ma akwai ta uku ita ce ake kai ga shira liman ya sha'u wa yu'azziba man ya sha'u idan aka yi adafi akan jawabin sharadi da wako da fa to akwai fuska uku akwai fuska uku dangane da nahau amma dai a nan guda biyu ne suka tabbata dangane da kira'a misali kamar baitin labida fa in ya halik abu qabu sa ya halik rabi'un nas wa shahrul haram wannan duk to akwai ruwa wannan duk ba a da gobe da da shi akwai ruwa wannan duk ba a da gobe da da shi akwai ruwa wannan duk kuma a da ya sa duk da ukun da ya halatta a wallahu bin subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir ya iko ne akan komai ne iko ne a kan kone cewa Allah zai gafara wa hazin ayat ita wani ayat take cewa Allah zai gafara ga wanda ya so mahamudat za a ɗauke ta alaman masu musulmi duk wanda ya mutu musulmi a fiyan amma ne saba wa Allah ne tuba ba to shi ne aka ce za a kowane lamarin da Allah in Allah ya nufa ya gafarta masa in ya nufa ya masa azaba yana da jawar kawai da yake faɗa wa manya mutu wala mai turbin zambihi fa amruhu mufawwarun jirage ko kuma yadda sai da mamudu bashar yake faɗa a asano da yake cewa manya mutu wala mai turbin musulmi a fawwar ilan lahi da ni a amri fawwar ilan lahi da ni a amri ulama ma ta kafin ba wani kawai wanda ya mutu kafiri ba wanda yake karɓar kafiri Allah ba zai gafarta masa ba saboda ayoyi آية الآن هنا جماعة سورة النساء إن الله لا يكثر أن يشرك به ويكثر ما دون ذلك لمن يشاء والاعتكاف لبعض الثاني كافر على إنهم يشركوا الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار آمن الرسول بما أنزل إليه
ومنهم آخر yana da abin da yana da abin da Allah yake da iko a kai ne muku ibadi wanda za ku yi muku sa kai wanda ya zo a hadisi annahu ta ubangiji wa asbul halqa ina wa halitta gaba ɗaya sai fi kadari nisfi yawmin a gurgurdan rabin yini min ayyamin duniya daga kwanukan duniya to آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول رواه مسلم لا مسلم يا ويلو أن أجيب مسلم الأنصاري أجيب مسلم الأنصاري الآن أبو مسلم الأنصاري يتي Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kan ayoyin guda biyu wanda ke karshen suratul baqara a san wadatar da shi wasu suka ce ya sa wadatar da shi daga tsayuwar dare ko da bai tsayuwar dare ba a za a rubuta masa ladan wanda ya tsayuwar dare kamar da aka rubuta daga babu umara ya ce na da annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyo yana cewa Mace ya saukar da ayoyi biyu gare ne daga sassa aljanna. Da Ubangiji ya taskura bakara wanda duk ya karanta su bayan isha sau biyu za a wadatar da shi daga tsayuwar dare. Awon su ne amanar rasulu hajji zuwa ƙarshen sura. Wasu malaman ta ce a ma'ana kafa taru a wancan hadisin na musulun shi ne cewa sa ije masa ne sharri shaidan sharrin duk shaidan. a suke ɗan ba zai sami iko ba a kansa. An ci wannan sura ne ta bakara da wannan ayoyin guda biyu, an ci sura nan ne ta bakara da ayoyin guda biyu, abin rasulu da kuma lafi kalifu lawa masallin lawa uku sa. Domin ita wannan aya sura ta bayyana farin sallah ta farko ake wani kimunan salata. ai magana wace wannan salata da zakka wa marzin rawin wa shi salata wa asu zakka amma ta gula sun haida ta bayyana magana azumi wa ma ya ilmi na musu ba alaikum siyamu ka ba sala lazina min qablikum haka nan haji wa atibul hajj wa umrata lillah ai bayanan sajji wa talaqu maratani idanan ila ilal ladina yuruna lil sa'ili arba'ata arba'atu ashhur haka nan ce bayanin hayra wa yas'alunaka anil nahiri qul huwa azab ta bayanin yaki wa qatilu fi sabilillahi allazi la yuqatilukum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mutadin ta bayyana fi kishin annabawa tun a baya an faɗi kissar annabi Adam warkanar bukalin mala'ikati an faɗi kissar annabi Ibrahim wanda ta ne Ibrahim rabu bi kalimatin an fa an faɗa wata kissar tasa wanda ta Ibrahim rabbi arni kaifa tuhil mauta an faɗi kissar annabi Musa da banu Isra'ila فناسب يا داتي كينان أن يذكر تصديق النبي أهم بشي كرجة وأنك المملد لني إسرائيل فأتباكي تيوان دين يتعكس أبي يتي آمن الرسول آه منظور صلى الله عليه وسلم يا بارد يا صدق الرسول محمد رضوان محمد صلى الله عليه وسلم يا جسدا بما أنزل إليه لابد أن تستوكب لريشي من ربه لقوة أبي من القرآن لقوة القرآن والمؤمن هكذا ما مؤمن فترك الرسول والمؤمنون يا دو ده منزو ده مؤمنتي تاريا اصل بعد gaskiya sai dai kuma an samu bambanci ta wata fuska shi ne cewa fuska ita ce cewa ba da gaskiyar manzo daga abin da ake kira haƙƙul yaqini ne imanin mu'min kuwa daga abin da ake kira ilmul yaqini ne ko ko ainul yaqini a bambancin dangane da matsayin ne ba wai daga asalin imanin ba kowanne ya tsanci da imani kullum ba a kullum kowanne kowanne daga cikin su a wato da yake wal mu'minun arfu alai wa huwa marfu'un min fa'iliya amma sarafa aka ta cewa fa'ili wa waqafu alai ana yi waqafi ne akan su wal mu'minun sannan a fara kullun amana ko kullun amana قراءة سيدنا علي بن أبي يشير بس إنجلت ولا وآمن المؤمنون فأثار في الأشياء قراءة سيبين في إن شين آمن ويقول قول فتن كل آمن يزمون جملة شيء مبتدأ لا باري من مبتدأ وخبره مبتدأ لا باري تدل في يشير واحد cewa baki ɗaya wanda aka faɗe shi a baya shi ne wato a rasulu da kuma muminu na ya ba da gaskiya da duk abin da aka faɗa kullum kowanne a cikin su tanminu tanminu kullum yuwaru an murafi ne yuwari ne daga murafi ne wanda wannan yuwaru an kalimai yuwari ne daga kalma kullum kullum dukkaninsu amana billahi sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa mala'ikati sun yi imani da mala'iku Allah wa kutubihi sun yi imani da baki ɗaya da littattafan da Allah ya sauka jinjin wata kira'ar kutubihi wani ifradi wata kira'ar wa kitabihi wanda duka sun sarfiye ne wa rusulihi sun yi imani da baki ɗaya manzannin Allah ba sa ware wani ba sa cewa sun imani da wannan ba su imani da wannan ba in ko nuna abin da suke faɗa shi ne lanufar hukumai na adinin wasu mu kan ba ma rarrabewa tsakanin wani daga manzannin Allah wa nominin barin ya zama mun ba da gaskiya da wasu wanda kuma barin kafirce da wasu da ma fa'ala yahudu wan nasara irin yanda yahudu da nasara suka yi irin yanda yahudu da nasara suka yi wato fa nomina bi ba'arin kenan fa nabi sallallahu alaihi wa sallam ya so bi dole za a zo da sifar yahudawa inda ubangiji ya ce inna lazina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rasulihi hakika wannan suke kafircewa da Allah da manzannin Allah suke nufin su raba tsakanin Allah da manzannin su suna cewa mun ba da gaskiya da wasu mun kafircewa da wasu a suna son su dau wannan a wajen tsari suna so su dauki wannan a matsayin tsari na rayuwa da za su fa a kai ga wa'annan su ne kafirai tabbas da aka wuce kafiruna haka to a ƙalu sanina suka ce min ji ai ma umar nabi min ji abin da aka umarce mu da shi kama a tsabulin ni na karba kama wannan ana rage ne akan masu cewa sami'ina wa asaina wai sun je amma ba su yarda ba wasu sun ce sun ji sun yarda sun yi biyayya wa a ɗana min yi biyayya ai in ƙasa da ɗaya sun dawo ga biyayya walau bin abu da ala ko da da zarar niyya nas'aluka gufranaka Allah muna roƙonka gafararka Allah muna roƙonka gafararka shi gufranaka kadin mafuli ne na shafafe wanda shi ne fusuri ya kaddara na nas'aluka ko ma'anar gufrani abin da ake nufi da gafara ta tsohon zunubi shi ne rufe laifuffuka kabiri ha wa sabiriya manya da ƙanana da liyi ha wa fiye da wanda ɗan adam ne a fili da wanda ya a kuke shi mutum yana neman gafara daga wajen Allah ko da a halin da yake bin Allah wanda yake mummuni na hakika yana sallah amma cewa ake Allah ka gafarta mu sallan nan ba yadda kake so ko ba yadda kake dan za a yi ma da ke yin ta ba yana azumi amma cewa ake Allah ka gafarta mu shi da ba mummuni na hakika ba shi da wani aiki da ke yi ga Allah da zai tunta wa in ka ga dan adam yana tuntawo da wani aikin da ya da ya ga Allah to imaninsa san Allah yadda za aka faɗa ne a cikin suratu zuwa wani zai yi tuna ma a sau ko kulubun masu nan buɗa da juna akwai wani suke aiki da kyakkyawan aiki aiki ya kai duk inda za a sauya da kyau amma tare da haka suka ta su suna cikin cewa ko aikin nan ba zai samu karɓuwa wanda Allah ko bai kai wanda za a rushe Allah da shi ba shi yasa koyaushe da tsoro a kuma gaske cewa za su koma da Allah ta larabta da to saboda abin da yake ɗauki a kan yin daga ƙaye mutum yana aikin din yana ƙaye da aikin min nasa da san ayaba da san a ce ayabe shi da wani wannan daga aibobi wanda a nan ne han malamai musamman su fa a ce bayanin cewa ai da'atu ma'asiyatu awarsa ذلا خيره من داءة أورثت كبرا saban Allah da ta gadawa mai ita jin cewa shi dinnan tsaftatacce ta fi daga bin Allah da ta gadawa mai ita cewa shi dinnan ya domin yana bin Allah almalamai ce cewa da a ce mutum biyu ɗaya zai fito daga masallaci ɗaya kuma zai fito masallan daga gidan iya sai wannan ya fito daga masallacin abincin tebu wanda ya fito daga gidan giya yake cewa wa'annan shashashu mu na wajen mun Allah amma su suna wajen saba wa Allah eh ai sai mu masu mun Allah shi kuma wannan da ya dubi wanda ya fito daga gidan giya da ya dubi wanda ya fito daga gidan masallaci yake kai kaga ga wasu Allah ya mutu kan da kasan suna shiga bauta wa Allah amma mu muna shiga wajen saba wa Allah abin ba daɗi to aka ce a wannan halin shi wanda ya fito daga gidan giya ya fi wanda ya fito daga masallaci domin shi wannan ibadarsa ta gada masa girman kai da ji da kan duk wannan saɓon Allahnsa ya gada masa ƙasƙan da kai da duban shi din nan ba komai ba ne to a to mai da wani wannan nan al'afati daga aibodi allati tusibuha wadda take tafi da aikin ba da yawa aikin ban da ɗan adam zai san ma ya gama ya gama lalata saboda wani abu ko ji da kai ko duban aita isa wannan aikin aikin shi al'arifu shi yasa wanda yake masanin Allah ba ya dogara ga ayyukan har abada inda maulama shi ibrahim da gaya lafa ana nake faɗa ne wala ta asali illa ala farin rabbina ina fi ka ne ru'ufin falantur falatiya kar ka dogara ce ga baiwa Allah kawai ka kace ai kai ga wani abu da kai na bajinta wanda da wannan za ka zama wani abu a wajen Allah ko ɗaya ka dogara zai ga baiwa Allah kai قل فلله من رحمته فلذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون ومن كيف تتغلون in aka kyale ka aka baka da kanka ba za ka iya ba za ka iya mora wa kanka kome ba ba za ka iya mora wa kanka kome ba alamar wannan cewa shi masanin Allah bai dogara da aikinsa ba sabowarsa yana sabunta tuba da neman gafara ko da ake ya cuɗanya da mafi girman ayyukan ko da sallah yake neman gafara yake wajen Allah a tabaraka wa ta'ala kada sallah za su zamo wanda ma za su sauta a saukar masa tsara inda su daiwa sallar da ake sai ya zama ba me ita cancanta ya saukar masa da azaba a kai domin muka fi da'a su haka siratun idza utidat ka an kulli zannati تسجي إلى قلب صلاة لمثلها يكون الفتى مستوجبا للأقول صلاة أقيمت يعلم الله أنها بفعلك هذا طاعة كهدية لا بد لك تأتي من الله wanda ya sun yawa idan da su kaɗai za a lissafa a ce ba ma ka wani laifin a wani waje sai dai iya ka wani wanda kake a cikin imani to sun isa ma ma daga duk wani tabbatar duk wani ne me yasa ga misali suka yi sallah alhali zuciyarka ba ta tare da sallah kana sallah zuciyarka da kasuwa kana sallah zuciyarka da wajen wani bashi da kake yi kana sallah zuciyarka da wani bashi da ake bin ka kana sallah zuciyarka tana wajen gida da kake ginawa kwana biyu ko ai ba a cigaba da ginin nan ba kana sallah zuciyarka dai tana wani abu can daban wanda sanda dan adam yake sallah ai abin da ake nema zuciyarsa ya zama tana tare da Allah kadai idan ɗayan ku ina ji manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan ɗayan ku ya tashi yana sallah to ubangijinsa ne a gaban in ɗayan ku ya tashi yana sallah to ko ubangiji ne a gaban ya sa ya za a yi ubangiji a ce gashi a gaban ka amma kuma kana tunanin wani abu daban ya yi sabari ya yi sabari a yi ka da ya isa ba za ka tunani akan ko zai ba sai ya zama tunaninka akan sa ne subhanahu wa ta'ala to shi yasa tana yin sallah sallah da ana yin ta amma wani ya san cewa kamar wato bin Allah ne amma kamar zunubi kamar zunubi to walau ka da mutane da shi sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne kowa sanin Allah ya fi kowa kuma bauta Allah babban ibada da yake sallah amma ana gama sallar ne yake fara fada astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah na neman gafara Allah na neman gafara an an dubi matsayinka sallar nan tawa ba ta isa a ce a dushe ka da ita ba sallar nan tawa ba ta isa a ce an dushe ka da ita ba ya kuma to wannan shi ne alamar wanda yake ya san Allah wa qalu a koyaushe suna cewa su rira mun ji abin da aka mutum da shi zai na karɓa mun yi biyayya na tsalluka gufranaka muna roƙonka kai mana gafara ya muna roƙonka kai mana gafara wa ilaikal masir mun tabbatar makoma zuwa gare ka ne almarji'u makoma zuwa gare ka ne bil ba da tashin aljiya da tashin aljiya wato wannan ikirari ne da cewa dan adam ya yarda za a tashin alkiyama kuma zai tsaya a gaban Allah wani an wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ayatu sosai gare shi mala'ika jibrilu ya ce da shi hakika a yanzu Allah ya halatta ma kayyabo kayyabo al'umma kama an halatta musu su yabo ga Allah dukkan wanda Allah ya halatta masa ya yabo gare shi sai Allah kuma ya bude masa kofar amsa addu'a sai Allah ya bude masa kofar amsa addu'a to da yawa abinda ake kuskure wajen addu'a zai zama ɗan adam bai sanya yabo ga Allah ba amma ya sanya kai bukatu wanda wannan kuma ai kuskure ne babba kuskure ne babba a koyaushe a kowane hali kake bayan da za a yi a ce ba ka cikin ni'imar Allah Allah ya karfin nan a kowane hali kake duk irin matsin da kake ciki duk irin bukatun da suke kewaye ka to dai za ka karatu ni'imar Allah shi ya sa kai ya zama abin da ka sani Allah ba ni kaza Allah ba kaza a ne shi Allah ba kare ni Allah ya kare ka daga abubuwa da yawa Allah ya baka abubuwa da yawa inda Ibn Arabi yake faɗa ne za ma kulta lam nuhuda fa qad wujita lam nuhuda dan da duk zaka ce Allah ba ka bani ba to a sannan ma Allah ya baka domin da wani baki ne ka bude cewa ba a baka kai kai wa kanka baki kai ka ba bakin naka damar ka faɗa haka ba kai kai wa kanka bakin ba ba sai ka ba kanka damar ka faɗa haka ba Allah ne ya hore to yasa a koyaushe ɗan adam ya fara tsayawa a gaban Allah a matsayin mai yabo mai godiya ga Allah in yi haka to shi ne sai a buɗe masa ƙofar ya roƙi Allah kuma amma ba ya je ga Allah gaske gaske cewa shi bukata ce ta kawo shi bai san an masa komai ba bai yadda an masa komai ba to Allah muna roƙonka gafara wa ilaikal masir makoma zuwa gare إن شاء الله تعالى والذي عن فتاة وأبوه إن شاء الله تعالى ذا أجل فلا تلقى ويعلمون منا التي ألا يملك ولا ألا يبان إيقظ دعوة عرفت أنها مسلم وزيادة ألا يبان إيقظ بين لإمام الجيمان اللهم صل على سيدنا محمد ما أغلق والأجل ما ثبتنا في العجل العفو my الله